الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم الفادوة أولا سافية ta ainihin wato lahadi yau muna biyar ga watan ramadana hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ce daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka don ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai albarka kuma muna nan a cikin suratul an'am a jiya mun kare karatu a aya ta casa'in da tara a cikin jerin giyar ayoyin da ke cikin wannan sura mai albarka wanda a yau insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya a cikin waɗannan ainihin wato wa cikin wannan sura ne albarka Allah madaukakin sarki ya mana gamo da katar wajen faɗin daidai da fahimtar daidai da yin aiki da daidai gabanin mu ci gaba da karatu kamar yadda je muka hikaito cewa Allah madaukakin sarki ya yi waɗannan bayani cewa wa huwa alladhi anzala min as-sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama فأخرجنا به نبات كل شيء يبتد السر نقوم نئر اللون نشوكا فأخرجنا منه خضرا في ألا يبتد شوكا تذمته قوليا نخرج منه حبا متراكبا وأن أجتنسا متي فتد قايا وتند سكي أتنفري دجتون كمر دودنا كمر نون دبين كمر دودنا أيبا da sauran shukoki irin waɗannan sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa minan nakhli haka dan daga cikin dangin dabino min qal'iha daga hulanta qinwanun daniya akwai nono nono wanda yake makusanci wa jannati min a'nab da kuma aljannatai na da kuma gonaki na inabi wa zaituna da kuma zaitun والرمان دكما رمان مشتبها ما سكما دجونا أور اللون أور ينين شوكا وغير متشابه أما با ما سكما تشيني يا وجن دندنو دكما أنفاني جدا ألم با الله تعالى انظروا إلى ثمره كيدو بزوا ذا وذنن يا إنتاتوا إذا أثمر إذا انتفتر دآئنت وينعه دكما نوقة لتنونا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون للي أتمنى أقي آيوي جمد متانا دا سككة شيء ماصي إيماني ألا مدوكة تركي لا تدم أجيا ناصون تتونا من وني وتومي مهمان شي musamman game da abin da ya shafi ainihin wato fa'idojin waɗannan ‘ya'yan itatuwa waɗanda muka yi bayani a jiya insha Allah ta'ala. mu fara da zaitun itaciyar zaitun itaciya ce mai albarka Allah madaukakin sarki ya ambace ta a cikin alqur'ani mai girma kuma ya tabbata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kulu zaita ku dinga cin man zaitun ku dinga shan man zaitun kuna amfani da shi waddajinu bihi sannan ku dinga shafawa a jikinku fa innaha min shajaratin mubaraka saboda zaitun itaciya ce mai dimbin albarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan muka kalli zaitun zaitun na ɗauke da sinadarai masu rage kitse a jikinsu a jikinta an gane wannan so wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mu sani cewa zaitun yana rage cholesterol dukkanin wani mummunan kitse da ke jikin ɗan adam wanda ke haifar da cutar zuciya yake kawo hawan jini to zaitun yana maganin wannan insha Allah ta'ala ina fata mun gane wannan musamman ma ganyen zaitun din ganyensa yana dimbin amfani na farko kenan sannan abu na biyu kuma kenan yana kare zuciya daga kamuwa da ainihin wato cuta sannan in ciwon zuciyar ma ya ka an kamu da ita idan ana shan man zaitun din da yin amfani da ainihin ganyen zaitun din a daka shi ana shan karamin cokali a cikin ruwan shayi ko ruwan zafi insha Allah ta'ala yana taimakawa abu na biyu zaitun yana rage hawan jini yana daidaita yadda jini ba zai dinga hawa da yawa ba sannan ba zai dinga sauka ba da ba a san saukan jini ba shine hypotension ko to shi zaitun idan an sha shi yana daidaita jinin in yayi ƙasa ya hauro sama ya dawo daidai in yayi sama ya kuma dawo da shi ya zama daidai yadda jikin ɗan adam ba zai hargitse ba ya ainihin wato rasa gane littafinsa sannan abu na uku zaitun yana maganin kumburi shi ake cima inflammation da turanci ko iltihabat kowane irin kumburi in ka gani a jikin nan adam to akwai wani sinadari na wani guba wanda ke cikin wannan kumburin to zaitun da izinin Allah yana taɓe wannan kumburi da ke jikin nan adam saboda haka in kana fama da yawan kumburin jiki ko kumburin fuska ko wani makamancin wannan in ka tafi man mutum zai yi insha Allah san daga ciki yana inganta narkewan abinci mutumin da ke fama da matsalar constipation mutumin zai ci abinci saboda ulcer ya zama abincin baya narkewa a cikin ka ka nemi man zaitun ka dinga amfani da shi kullum da safe kafin ka ci komai ka fara sha bayan awa ɗaya sannan ka karya da daddare bayan ka gama cin abinci kuma ka ƙara shan cokali ɗaya babban cokali nan ma bayan ka gaba cin abinci gaba daya daga nan kuma sai kwanciya bacci wannan yana sa ma ya magance matsalan ciwon gabobi masu fama da matsalan arthritis osteoarthritis da sauran irin waɗannan abubuwa zaitun na magani shi insha Allah ta'ala sannan zaitun yana tsarar da gashi ga wanda yake son gashin sa yayi taushi yayi laushi yayi tsawo to ana amfani da man zaitun yana yin wannan da izinin Allah sannan man zaitun yana controlling din sugar da ke jikin dan adam blood sugar wanda ke fama da matsalar cutar sugar an gane ko cutar suga da muke fama da ita wanda za ka ga mutane da yawa suna fama da wannan to in ka san an gwada ka asibiti kana da wannan to ya zama kana yawan amfani da ainihin wato ganyen zaitun din kana kuma shan man zaitun din dukkanin waɗannan yana taimakawa wajen daidaita maka sugar da ke cikin jininka sai ya wayi gari ka kana da asibiti ga gida ba ka da buƙatar yawan ainihin wato irin wannan sannan yana maganin ciwon gabbai bayan ka sha kuma ka shafa wanda gabobin suke yawan rirriƙewa ba tare da ainihin wato wani dalili ba kamar wani ciwon da yake faruwa da shi don haka wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske sannan kuma zaitun har ila yau yana magance matsaloli na fata ƙuraje matsaloli na me yake cewa dandruff ko shi yake cewa me da hausa amosani amosani yana maganin amosani da sauransu saboda Allah ta'ala sai da ya rantsuwa da itan zaitun wattini wa zaitun yace ina rantsuwa da itaciyan baure sannan kuma ina rantsuwa da itaciyan zaitun kun ga duk abin da Allah ta'ala ya rantse da shi to akwai wani alkhairi da wani amfani da yake shi na musamman a jikin dan adam wannan a takaice takaitawan tun da dama dan haskawa zamu amma lallai idan an koma aka duba wannan yana daga cikin abin da ke taimakawa dan adam wajen samun ingantacciyar lafiya musamman masu matsalan ulsan nan da matsalan ciwon zuciya duk waɗannan da matsalan ciwon koda duk waɗannan abubuwa da izinin Allah zai tunna maganin su insha Allah ta'ala abu na biyu shine ruman Allah ya ce wa zaituna wa rumman akwai bishiyar ruman shi ma ɗan itace ne wanda yake ja yana da wasu ƴan ƴaƴa a cikin su haka yana da zaki idan an ɓare ɓawansa za ga ƴaƴan a cikin shi haka a jajjere sai mutum ya sha ba zai cinye da ƙwallon ba sai ya dinga tsotsa wannan sinadaran da ke cikin su yana zubar da ƙwallon to ruman yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam an gane wannan ko na farko shine yana inganta zagayawar jini a jikin ɗan adam shi yasa shi ma ake amfani da shi wajen maganin matsalan ƙwarka musamman wanda ƙwarkan shi ta kai tana sa shi bugun zuciya ya ji gaban shi yana yawan faduwa a ce mishi ƙwarka ce to ruman yana taimakawa wajen daidaita gudun jini zuwa zuciya din saboda su ƙwayoyin cutar suna kama cardiovascular vein wannan babban jijiyar da ke kai jini zuwa ga zuciya an gane wannan to ruman yana zuwa ya kare wannan toshiya da waɗannan ƙwayoyin cuta da ke da ke damun wannan jijiyar yana sa gudanar jini ya ƙarfafa shi yadda ba za a samu ta matsala ba an gane wannan ko na farko kenan abu na biyu kuma yana wanke jinin jikin jikin adam an gane in ka ci ƴaƴan kenan amma yayin da ake cin ƴaƴan ba a cin shi ɓawon an gane shi ɓawon za a cire shi ne daban a bashi sai a shanya shi ya bushe idan ya bushe sai a garinsa garinsa yana taimakawa kwarai da gaske shi ma yana kare zuciya daga hadarin kamuwa da cutukan zuciya ruman yana da wannan ainihin wato alkhairi ne sannan sannan yana rage shuga a cikin jini wani ke fama da matsalar shuga idan yana amfani da kishin ruman kishin ruman bawon ruman kenan kishir da lafi shine bawo to bawon ruman din yana taimakawa wajen kare zuciya da kuma maganin ciwon zuciya da izinin Allah sannan kuma yana karfafa garkuwar jikin dan adam ka san daga lokacin da garkuwar jikinka ta yi ƙasa to ƙwayoyin cututtuka iri-iri za su samu dama wajen ainihin wato wajen yi maka rugun tsini wajen kowace ƙwayar cuta ta samu daman cin karanta ba babbaka tunda Allah ta'ala ya wa ɗan adam ya yi ɗan adam jikinsa yana da abin da ke shama garkuwan jiki me yake kira turanci ma na'am immune system immune system to wannan immune system din yana da muhimmanci kwarai da gaske zama kana kula da ita to shan wannan kashin ruman din yana taimakawa wajen magance wannan matsala abu na gaba shine ruman tana taimakawa wajen rage kumburi da kuma tsufa a jikin ɗan adam kasan tsufa asali daga firfira ta fara fesowa tana ta ƙaruwa to alamu ne na cewa ƙwayoyin halittar da ke jikin ɗan adam suna ƙoƙonewa yau da gobe yau da gobe yau da gobe suna ƙara samun rauni to shan waɗannan waɗannan ƴaƴan itatuwa da yin amfani da su yakan iya jinkirta zuwan tsufa ba wai ya hana tsufan ba ma'ana tsufan ya zama lokacin ta ne yayi sai ta zo an gani ba za ta bar jiki ya lalace fata ta saurin dakushewa da sauran irin waɗannan ababe ba to ruman yana taimakawa don wannan sannan yana taimakawa wajen gudanar jini na al'ada na mata mutum da ke fama da matsalar ciwon mara lokacin al'ada ko matsalar al'ada tana wasa in tana sha a ruwan zafi ba ba madara kamar da da zuma ko da mazan kwaila haka yana taimakawa kwarai da gaske wajen magance waɗannan matsaloli duk waɗannan ko matsaloli ne wanda muna fama da su yau da gobe sannan uwa uba ko matsalan ulcer ulcer nan yana maganin ulcer har mutum ya warke da izinin Allah amma dai asalin haɗin ba ita kaɗai ake haɗawa ba ana haɗawa da ƙashin ruman ɗin sai a samu garin fulba a samu garin habba a sami garin yar kasus sai kuma a sami ainihin wato habbatar rashad idan aka haɗa wannan haɗin ko da garin ne kake ɗan sawa a ruwa kana sha ko da kana jin suya a ƙirjinka ko kana jin ainihin wato wani irin wani irin ciwo wanda cikinka abinci baya narkewa da abubuwa irin waɗannan da yawan riƙewan baya ko riƙewan wuya ko riƙewan wata jijiya a ce maka ulsa ce to in kana shan wanda izinin Allah za ka warke kuma jama'a mu dinga shan magani don mu warke ba mu sha magani don mu ji sauki ba akwai shan magani domin a warke akwai shan magani ko domin a ji sauki domin shan magani don a ji sauki yana kama cutar ne ya kai ta bango kamar zai kashe ta in ta sha wuya kuma ta dawo sai ta fida a madadin ka karasa ta kawai ka wanke ka wuce wannan wurin sai dai ka bada labarin cewa ai da na yi fama da matsalar kwalta kaga kana bada labari ne da to amma yanzu fa yanzu ka warke kana cin komai amma kwalta ba ta da daɗi ƙwarai dan tana daga cikin ciwon da ke rage wa ɗan adam jin daɗin rayuwar duniya kana ji kana son cin soyayyen dankalin tura malam a ce ƙwalta an ga tabalin malam ya sha mai a ce ƙwarsa ba za ka ci ba ko ba ka bari ai ƙwari kuwa a ce soyayyen kosai ba za ka ci ba soyayye duk wani abu da aka soya kai malam soyayya akwai daɗi ko ba ka bari yawwa sai mu kokari mu nemi magani Allah ta'ala ya warkar da mu jama'a ina fata mun gane wannan to bayan wannan Allah ta'ala kuma ya ambaci me bayan ruman bayan zaitun sai me a mene wa minan nakhli kaga an ambaci bishiyar dabino ko to akwai bishiyar dabino ita ma amfanin ta ga jikin nan adam yana da yawa yanzu ba azumi muke yi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa yayin da mutum zai yi ainihin wato azumi akwai buƙatar ya dinga amfani da me na'am ya dinga amfani da dino idan za ka sha ruwa ana son ka samu ɗanyen dabino ne in so samu da shi manzon Allah ke shan ruwa ɗanyen dabino yana magance duk wani kumburi da dukkan ƙwayoyin cutuka da ke cikin ƴaƴan hanji shi ɗanyen dabino busasshe kuma yana da irin nashi wato shi dabino duk wani irin sinadari da ka sani na gina jikin ɗan adam to akwai shi a jikin dabino yana da mai kaga menene fat and oil kenan ko yana da protein yana da me energy yana da carbohydrate a cikin shi yana da kowane irin nau'in abinci shi yasa na baka wannan a matsayin assignment ko kunsa ke damun ka idan ka muka ci abinci da sahur akalla ka samu dabino kamar kwaya uku ko kwaya biyar ka wanke su ka ci manzon Allah yake ni'mat sahur at-tam ma dalla da sahur da aka yi amma da busasshen dabino in hakorin ka na ciwo ka jika shi ya jiku ka wanke ka jika in za ka sha sai ka fara shanye ruwan da ke cikin sa sannan sai ka dauki ainihin wato me sai ka dauki shi kwayan kuma sai ka cinye ka ji tsawon yini zaka ji mu zai yi wahalar da shi in dai maganin kana azumi da yunwa ta dame ka ka ji cinka ya wawuce yana da wahalar da shi shi yasa duk abin da kaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana amfani da shi wajen neman lafiya ko wajen a matsayin abinci kai tsaye kawai ka nemi wannan abin ka diga yawan amfani da shi jama'a ina fata an gane wannan don haka dabino yana da amfani ga ainihin wato ga lafiyar dan adam na farko kenan abu na biyu dabino jama'a yana da ainihin wato sinadarai waɗanda ke taimakawa wajen warkar da kowane irin cuta a jikin ɗan adam kowace irin cuta da ka sani musamman ƙwallon dabino yanzu yana maganin ciwon zuciya ƙwallon dabino muke cira muke yarwa in ka tara ƙwallon dabino sai a ƙona shi in an ƙona sai a yi garinsa sai mutum ya dinga sha a kunu ko ya dinga sawa a ruwan shayi yana sha kaga ikon Allah yana magance ciwon zuciya sosai kuma a warke tas da izinin Allah ba kai kabbara ba yawwa kaga Allah ya ambaci dabino a cikin ina alqur'ani wannan duk yana daga cikin fa'idodin alqur'ani mai girma kada kawai a ambaci labarin kawai a wuce ba tare an fa'idanci ba a ce wa minan nakhli min qal'iha inwanun daniyatun wa jannat ina fata an gane wannan a jikin dabino a lokacin da yake yin hula a daidai lokacin da zai ainihin wato zai fitar da hulansa yana kuma da wani amfani daban wannan hular dabinan akwai wasu 'yan 'ya'ya ƙanana ƙanana da ke fitarwa to waɗannan 'yan 'ya'yan idan aka ciro su kuma suna maganin matsalar rashin ƙwayan haihuwa a jikin ɗan adam zuwa ga cewa hububul liqah duk yadda mutum ya kai baya haihuwa da izinin Allah in ya samu wannan kwallon ya hada yana ya hada da zuma yana sha ko kuli ya dinga ɗiba yana watsawa a baki yana haɗewa ko ya hada su da zuma yana sha da wasu yan hada haɗe da izinin Allah zai samu haihuwa wannan mun gwada su da yawa kuma da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya bada ya ba da nasara an samu haihuwa da izinin Allah so wannan yana da muhimmanci ka sani kaga dabinan kenan sannan sai wa dalilu ita kanta tana maganin matsalar sanyi da kuma raunin jijiyoyi musamman ga ɗan namiji sai wa dabinan a haƙota ita ma ya amfani da ita kaga wancan ba mu ce ma sassaƙen zaitun sassaƙen ruman da sauran abubuwa irin waɗannan mutum da abubuwa ne waɗanda ana ɗan bayyana ru'us aqlam ne kawai amma an gano jama'a so wannan yana taimakawa kwarai da gaske sannan shi kan shi da bino ka gan shi nan idan ba ka san saurin tsufa kana so jikinka ko da yaushe zama fresh a ganka da fuskar ka ta yarinta to ka yau jikin da bino lafiyar jikinka za ta inganta sannan yana jinkirta zuwan tsufa jama'a kwarai da gaske shi ma dabino yana da wannan albarka an gane wannan su wannan ɗan kaɗan daga shi ne nashi zan ta magana a kai sai ba shi ne lokacin tafsirin ba a yi tafsirin ba kuma ko da shi ma dai wani tafsirin ne ko eh dan ƙarin bayani ne dai saboda mutane ya zama sun amfana shi yasa ake cewa duk mutumin da ya iya kiyaye abincinsa to da izinin Allah zai daina yawan yawan yawan zuwa asibiti in dai za ka kiyaye abin da kake ci yau da gobe duk wani kayan kwalam da makulashe ka dinga yawan haƙuri da su ba kashe kasuwa zan yi ba amma irin su boga irin su shawarma irin su abubuwa irin waɗannan galibin sakta da suna da illoli masu yawa a cikin adam an gane wannan saboda haka amma duk wani tsoro da ka sani Allah ya fitar da shi na asali to za ka ga yana da wani amfani na musamman yanzu ko farin dankali da kake gani in aka in na fara faɗa maka amfanin farin dankali za ka sha mamaki farin dankalin da kake gani na Allah ta'ala wanda muke ganin to ai da kada hausa kai a dinga wani muke da cike ta cin ku da ku akwai amfani da yawa a jikin dan adam ba kai ana ci a matsayin abinci bane yana magunguna da yawa a jikin dan adam hatta bawon su da muke yankewa sai mu zuba a shara mu je mu zubar idan aka wanke shi aka busar da shi yana da amfani na musamman ku biyo da wata za ku sha labari da kuma ganyen shi kansa yana magunguna da yawa ganyen shi kansa da kari farin dankali na mai na gargajiya mun gane wannan so akwai magungunan da zaka iya zuwa China a cewa ne yaji asibiti a China kila ma dankalin aka yanka kawai aka cire bawon aka busar da shi aka yi garin sa aka bashi yana sha ce wallahi kada ya wani ya wani magani wani authentic kuma ga dankalin na a garin su an gane wannan eh a ba tsaya ita tsutsa ya ita ma ta rushin abinci ne yawwa tsutsa kan ai kaga tsutsa ba ta kama abin banza sai abu mai kyau saboda ka in kaga tsutsa irin wannan abin da zaka ka fasa sai ka cire sai ka wanke ka wanke wannan ka cire tsutsar ka wanke wannan da ke ciki ka afa abin ka a baki ka ka ci na'am wallahi wannan ya rage na shi wallahi tsutsa dai ba ta zama magani ba ban taɓa yi lafiya mace tsutsa a matsayin magani ba gaskiya Allah ta'ala ya samu kiyaye jama'a waɗannan na daga cikin albarkatu da Allah subhanahu wata'ala ya mana ni'imomi iri daban-daban domin duk ɗan adam idan yana rayuwa nau'in abincinsa nau'in abin shansa da dukkanin irin waɗannan ababe yana da muhimmanci dinga la'akari da su shi ta hatta Allah ta'ala sai ya ce mana wa fi anfusikum a karan kawunan kuma akwai ayoyi an gane wannan ai wa fi anfusikum afala tubsirun a karan kawunan ku akwai ayoyin Allah a jikin ku kanku shin ba ku gani ne ba ku nazari game da wannan shi yasa al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin kitab at-tibb an-nabawi dukkanin wani tsoro da Allah ya ambace shi a cikin al-qur'ani sai da ya kawo shi a littafin ya bayanin irin amfanin da yake da shi a jikin dan adam kuma duk kokarin kusantar da ainihin wato abubuwa ne alkhairai da yawa zuwa ga ɗan adam don ya amfana da waɗannan abubuwa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya dace da mu yake za Allah ce inna fi zalika la ayatin lalle a cikin waɗannan akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutanen da suke ma'abota imani da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin al'amuran su baki daya Allah madaukaki sarki ya samu dashi a cikin suratul suratul ra'd nan ma Allah ta'ala ya bayani kwatankwacin wannan wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin والزيتون والرمان قرآ وجنات من نخيل نعم وجنات من والزيتون والجنات من أعناب وجنات من أعناب ونخيل ونخيل يوا صنوان وغير صنوان وغير صنوان أما يسقى بماء بماء واحد أما ونفضل بعضها على بعض في الأكل كذا شيء متشابه وغير متشابه ruwa ɗaya ne ya shayar da su ƙasa ɗaya ne aka shuka su amma kowa ɗan- kowanne ɗanɗanonsa daban kowanne kuma amfaninsa a jikin ɗan adam daban mun gane wannan ne Allah kenan wani wajen iya halitta Allah ta'ala ya samu dace to bayan Allah ta'ala ya gama bayyana ƙudura ta halittansa da yadda yake gudanar da komai da komai to sai Allah ta'ala ya waiwayi bayani game da mai da martani ga waɗanda suke shirka da Allah suke hada Allah da wani a wurin bauta Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'alu lillahi shuraka kuma sun sanya wa Allah shuraka aljanna abokanan tarayya cikin aljannu wa khalaqahum alhali shi Allah shine wanda ya halicce su su da aljannun baki daya wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kuma suka kirkira wa Allah ‘ya'ya maza da kuma ‘ya'ya mata suka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala, bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba. Subhanahu wa ta'ala, sarki ya tabbatar masa kuma ya ɗaukaka, amma ya sifuna gabarin abin da suke sifantawa suke jinginawa ga Allah. Bari'u samawati wal ard Allah shine makagin halittar sammai da kasai. أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة تياياني ألا ذي ملكتا الهالي كما ألا باشد ماتا وخلق كل شيء الهالي كما شيئا لتدك نقومي باشد وهو بكل شيء عليم كما شيء مثنيني قدك نقومي أولا آيوي الله سبحانه وتعالى ينا ميد مرتنيني ga ainihin wato masu haɗa Allah da wani a wurin bauta suke haɗa Allah da wani ko wasu a wurin bauta sun sanya wa Allah ta'ala abokanan bauta daga cikin aljannu wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya wa Allah tsakanin shi da aljannu wata dangantaka ya zama suna bauta wa Allah kuma suna bauta wa aljannu tambaya a nan aljannu ‘ya'yan waye ‘ya'yan shaɗan ne ko kuwa eh kwarai da gaske shi ne babansu wa khalaqa aljanna min marijin min nar saboda haka haka Allah ta'ala ya halice su sai dai a cikin su akwai musulmai mutanen kirki masu bauta ga Allah subhanahu wata'ala waɗannan su ake ce ma aljannu akwai kuma kafirai kangararru waɗanda sun kafirce wa hanyar Allah su ake ce wa shaidanu zaka duk wani aljani amma kafiri sunan shi shaidani duk wani aljani musulmi sunan shi wane aljani ina fata an gane wannan saboda akwai aljannu wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna Allah ya cikin mu akwai musulmai kuma cikin mu akwai kafirai faman aslama duk wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah fa ulaika taharraw rashada lalle waɗannan sun yi kirdadin samun shiriya wa ammal qasituna amma kafirai daga cikin mu waɗanda suka bijire fa kanu li jahannama hataba za su kasance kirare ne da ake hura wutar jahannama da su a ranar alkiyama Allah ta'ala ya kiyashe mu to su waɗanda suke kafirai sun sanya wa Allah subhanahu wata'ala abokanan tarayya cikin aljannu yanzu duk wani mai duba duk wani matsafi duk wani boka yawanci galibi zaka tadda shedanin aljannu suke aiki amma wani sihiri an tura mishi shedani ya shiga cikin shi na cutar da shi ko an mai sihirin rashin lafiya ko an raba tsakanin miji da mata ko an raba tsakanin ɗa da ubansa ko an raba tsakanin mata da mijinta ko tsakanin kishiya da kishiya ko an farraka tsakanin uwa da ƴaƴanta duk waɗannan ababe da kuke gani waɗanda suke shirka da Allah suke yi amma mutum musulmi mai kaɗaita Allah da bauta baya shiga irin wannan shara ba ruwan shi da irin waɗannan ababe da wannan tarkace waɗanda ake aiwatarwa saboda haka yayin da aljan yake aiki da wani matsafi ya zama yana mar wata hidima to zai zama shi mutumin yana bautawa aljanin ne dan akwai abubuwan da zai tashi ya dinga yi na sabon Allah wanda sai yayi wannan abin sannan shi ya zai mar hidima jima mun gani misali yanka ana yi domin wane ne domin Allah ne amma aka je wajen wanda yake tsafi zai ci a kawo mai sai an yanka kaza baka kaza mai wace-wace sai an kawo bakin bunsuru sai an kawo bahagon jaki an gane wannan duk abubuwa iri-iri ga sunan to yankan wa za a yi wa sai da kira ya tsanka ya ilu ya baje-baje ya ilu duk da irin sunan da ake kira da sunan ainihin wato aljannu da ake kokarin haɗa su da Allah a wurin bauta domin a cutar da wani ko kuma wai a samarwa wani amfanin da Allah ya kasa zance ya muku girma ko duk wanda ya je wajen boka ko matsafi neman wata bukata to ya je wajen sai ne ya masa abin da Allah ya kasa Allah ya sa mun gane dalilin da yasa kenan manzon Allah ya ce man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda ya je wajen boka ko dan duba ya mar duba kuma ya yarda da abin da bokan ya gaya mar to manzon Allah ce wannan ya kafirce wa abin da Allah ya so karwa annabi Muhammad to kakka jira wani ya zo sa maka kaulatan a ka riga ka saka kanka automatically ne aiki ne kawai wanda da zaran ka yi shi kawai ka riga ka fada wancan layi Allah ya kare mu kuma a wannan zamanin nan wallahi malam sai ka yi taka tsantsan sai ka yi taka tsantsan na gaske sannan za ka iya samun abin da ake bukata ka samu na samun tsira da imaninka dan har ma wakilai suke da shi a cikin gari ka zo ka bude shago ka fa dan sana'a ka kana kai lanka aran ka maka to wani fice fa ka tashi tsaye wai ka ji kama kunce yake to tashi tsaye ya wuce ya ce ya Allah ka taimake ni Allah ka samu albarka Allah ka yi min kaza Allah ka yi min kaza ashe akwai wata kariyar da wani dan adam zai iya badawa fiye da Allah ashe akwai wani arzikin da wani zai iya badawa ba na Allah ba ashe akwai wani biyan bukata wanda mutum zai iya biya wa ɗan uwansa wanda Allah ba zai iya ɗan adam wannan ba kaga babu wannan wa ja'alu lillahi shuraka aljinna sun sanya wa Allah abokanan tarayya a cikin aljannu wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kuma suka kirkira wa Allah suka kago masa ƴaƴa maza da ƴaƴa mata kun ji wa ja'alu al mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani ina ta mutanen garin makka mushrikan garin makka a wancan lokaci suka ce ai mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah sai Allah ya ce a ashahidu khalqahum to wai sun halicci lokacin da aka halicci su mala'ikun ne ballantana su ce ƴaƴa maza ne ko ƴaƴa mata ne amma Allah sai ta tuktabu shahadatuhum za a rubuta wannan shaida da suka bada wa yus'aluna kuma za a tambaye su game da wannan mummunan aiki mun gane wannan ko saboda haka wannan shine saboda haka ba a rukon wani aljani daga cikin aljannu ko wani shaidani daga cikin shaidanu a matsayin majibincin al'amari Allahu waliyul ladina amanu Allah shine wali shi ne majibincin lamarin mutane shi ne mataimakinsu shi ne mai ƙaunarsu shi ne mai son su shi ne mai taimaka musu shi ne musu dukkanin wani alkhairi ya kare su daga dukkanin wani sharri jama'a mun gane wannan ko kuma a wani wuri Allah ce wallahu waliyul muttaqin Allah shi ne majibincin lamarin masu tsoron Allah don haka in kana son kowane irin abu ka koma ka neme shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dama su shaidanu sun riga sun yi rantsuwa sai sun kawar da mutane ga barin hanyar wa hanyar Allah subhanahu wata'ala idan ka koma suratu an-nisa Allah ta'ala yake cewa in yad'una min dunihi illa inata su mushrikai ba sa kiran kowa kuma bayan Allah sai waɗanda suka mata a ce lata manata da uzza kaman al-uzza kaman ta aneti ne ta macen al'azizu manata kaman ta macen almannan ne an gane wannan ne yawwa allata kuma shine kamar ta aneti na kalman allahu shine allah ta in yi da'una min dunihi illa inatan ba kowa ke kira kuma bayan allah ba sai mata sannan ba wai matan ba in sun kira matan wa ya kada musu wannan aikin wa ya kawata musu wannan aikin shaidan yalla ce wa in yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke kira ba sai shaidan din da yake kangararre la'anahu Allah Allah ya tsine mar wa qala shi kuma shaidan yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa hakika zan rike wani bangare wani bangare da cikin bayinka waɗanda sai na halakar da su na kangarar da su na kawar da su gabar bin hanyar Allah ya rantsuwa ya ce wala udillannahum wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum sai na dinga sa musu burace burace wala amurannahum kuma wallahi sai na umarce su fala yubtikunna adhanal an'am su dinga tsatsaga kunnuwan dabbobi da suna wannan bahira ce wannan sa'iba ce wannan wasila ce wannan ham ce suna ba sunaye iri iri wala amurannahum kuma wallahi sai na umarce su fala yughayyirunna khalq Allah sun dinga canza halittar Allah Allah ya ce wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyyan min dunillah hakika wanda ya riki shaytan a matsayin majibincin lamarin sa koma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina hakika wannan yayi hasara hasara mabayyaniya ya'iduhum shaytan yana musu alƙawari na bogi wa yumannihim yana sa musu burace-burace na ƙarya وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باب أبن الشيطان في موسى القوري في القوري نرودي التي أولئك مأواهم جهنم تيلذو دكا نسباكي ديا دو شيطان دن دم بها شيطان دن مقومة جهنم ولا يجدون عنها معيصا بذات سامي وجم فكيوا قومة إيرا قبر متجهنم با الله تعالى يتراكو يقول فأوت جهنم Allah ta'ala ya kare mu kenan jama'a duk wanda ya yi wannan abin to waye bautawa shirin ya bautawa ina fata an gane wannan saboda haka wannan kenan shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله يشي كتنا يا يند الله يشي وملائكه كي سجدا النبي آدم sai dukkanin su suka fara kai sujada illa iblisa sai iblis ne kadai kana min aljinni ya kasance cikin aljannu ففسق عن أمر ربه سي بجري وأمرنا أمن جنسا التي أفتتخذونه ينزقوا ذاك ركشي شيئا وذريته دقوم آيانسا دقوم بيانسا أولياء أمتي مجب انتال مرنكو من دوني كتالي لكبرني وهم لكم عدو الهالي شيمتيين غريكو التي بئس للظالمين بدلا sir da madadi ga azzalimai idan sun riƙe shaidanu sun bar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi yo ai ban halatto da su a lokacin da na halicci sammai da ƙasai ba wala khalqa anfusihim kai ba su ma san su kansu yaushe aka halicce su ba wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda ban kasance mai riƙan shaidanu a matsayin mataimaka ba Allah ta'ala kai mana tsayi sannan kakkumanta annabi ibrahim abin da yake babansa bautan gumakan da suke yi me yake masa ya abati la ta'budi shaytana ya kai baba kada ka bauta wa shaytan shaytan ke bautawa gumaka ne haka ne ashe wane ne ya koya wa mutane mutum gumaka shaytan kenan duk wanda ya da Allah da wani a wurin bauta wa yake bautawa shi dan kai tsaye ku duba yadda Allah ta'ala faɗi a surti yasin alam a'hada ilaykum ya bani adama ashe ban rike alƙawari da kuma ya ku ƴaƴan adam Allah ta'budu shaytan cewa kada ku bauta wa shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi ya kasance maƙiyin ku ne mabayyani wa an i'buduni kuma nayi alƙawari da ku cewa ku bauta min hadha siratun mustaqim wannan ita ce tafarki madaidaici walaƙad adalla minkum jibillan kathira haƙiƙa shaidan haƙiƙa shaidan ya batar da al'ummomi da yawa daga turkutin jam shaidan ya halakar da su baki daya afalam takunu taqilu yawashin ba ku kasance kuna hankaltar abin da ake karantar da ku bane kenan ka ba su da hankali alqur'ani ya tabbatar da wannan zaka ya ku jama'a waɗannan mutane sun sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala ababen bauta ba an yi wato ba Allah ba cikin aljannu wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm suka kaga wa Allah wasu ƴaƴa maza da ƴaƴa mata wai duka na Allah ne wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah yahudawa suka ce uzair dan Allah ne nasara suka ce wani Isa ɗan Maryamu ɗan Allah ne, kaga kenan banina ga Uzairu ga Isa, wa banatin an ce mala'iku ‘ya'yan wane ne, ‘ya'yan Allah ne. Sun yi wannan ne Allah ce bai ghairi ilmin ba tare da wani ilimi da yake tare da su ba. Kenan wannan al'amari jama'a sun yi shi ne bisa ne, bisa ga jahilci, bisa ga jahilci. Shi yasa za ka tadda yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake waɗannan bayanai a cikin Qur'ani mai girma annabi Ibrahim yake mutanansa ata'buduna ma tanfitu yanzu ko kuna bautawa abinda kanku kuka sassaka kuma kuke bauta musu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ai Allah shi ya halicce ku da ma abin da kuke aikatawa jama'a ina fata mun gane wannan saboda haka sun kago wa Allah subhanahu wataala ya'ya mata kuma wannan zance nasu ƙarya ne suke jinginawa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan yana da muhimmanci jama'a mu gyara ranar alkiyama Allah zai ba mu labarin abin da zai faru Allah ta'ala ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ranan da Allah zai tattara su baki daya thumma yaqulu lil mala'ika sannan sai Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun wai shin waɗancan ko suka kasance suna bautawa qalu subhanaka mala'iku za su ce sarki ya tabbata gare ka ya Allah subhanaka anta waliyuna min dunihim Allah kai ne majibincin al'amarin mu ba su ba bal kanu ya'buduna aljinna a'a sun kasance ne suna bautawa aljannu ne aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawan su aljannu ke imani kaji inda abin yake saboda haka waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimat al-jinnatu innahum lamunzarun aljanu sun san Allah zai halartar da su a gaban gabansa a ainihin wato ranar alkiyama Allah ta'ala ya tsare mana imanin Allah ta'ala ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna sarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka amma ya sifuna gabarin abin da suke sifanta Allah shi da shi waɗannan ainihin wato al'amura na Allah. Shi Allah ya ƙara baiwa kansa take yace badi'u samawati wal ard. Allah shine maƙagin halittan sama da ƙasa. In akwai wani mai halitta to ya kawo irin na Allah. Kun taɓa gani? Babu, ba wanda zai iya. To Allah shine badi'u samawati wal ard. Wanda ya ƙagi halittan sammai da ƙasai ba tare da ya taɓa ganin samfuri a wurin wani ba. To sai Allah ce anna yakunu lahu waladun ta yaya ne za a ce Allah yana da ɗa walam ta kullahu sahiba ko ba shi da mata ka taɓa ganin an samu ɗa ba mata na'am to ta yaya Allah waye ka taɓa ji ya ce wancan matan Allah ne ka taɓa ji shirka masu shirka to ta yaya zai haihu shi ta Allah ce qul huwallahu ahadun Allahu as-samadu lam yalid ولم يولد بهيفابة بهيفيش با ولم يكن له كفوا أحد وباب وني وندي كتمكا غا الله باب وني وندي كيني غا الله سبحانه وتعالى da har za ka iya haɗa shi da Allah madaukakin sarki a wurin kamanceceniya shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa khalaqa kulla shay alhali Allah shi ya halicci kowa kuma shi ya halicci komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne game da ainihin wato dukkanin komai jama'a wannan magana ta cewa Allah yana da da babbar magana ce ko karama ce babbar magana ce Allah ta'ala ya kai ta wannan a suratu Maryam wa qalu ittakhadha ar-rahman walada kuma suka ce Allah ubangiji mai rahma ya mallaki da Allah ce laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wani jinjime man al'amari babban laifi تكاد السماوات يتفطرن منه سمي سنك تتقطع جيس تكشي وتنشق الأرض أفاتك تتقطع جيس وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا دوا رؤوس الرقرقة جيس تفاقوا لك إن سكي أن دعوا للرحمن ولدا يا إن سكي إكرار شواء بنجدي من رحمة ينال دا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فإذا سواك الله برحمة الإله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا باب وتهلتا أتي سميدك أسيفا كذا تزور الله لي أما ينباوى لقد أحصاهم وعدهم عدا ألا يا كدد جي يوم هلتين سكباتا يا لسافا في لسافاوى با ونتيرك من هلتين الله الله زي من تاريش التي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما قوة الناس زي ذو من أرانا القيامة زي ذو وعلا أما تنشي كتيتلو أما الدنيا كان دا أبو كليك شاء أي مجيني كذا أذو أي ثلاثة لي أي بكوكو أنا أبن داه قداما أشاء أيوانا لي تشيمو وكلهم آتيه يوم القيامة فردا با wanda zai zo gaban Allah a ce wai ga wani ya zo ya bashi kariya babu shi hatta cikin annabawa da manzanni ba su da kowa sai Allah hatta annabawa da manzanni a wannan ranar cewa rabbi sallim rabbi sallim ubangiji ka kubutar da mu ubangiji ka kubutar da mu a ranar alkiyama kowa ne haka zai je wa Allah shi kadai yadda baka mutu da kowa ba ba birne ka da kowa ba aka dauki ranka kai kadai to kuma ka za a tayar da kai a ranar alkiyama kai kadai ka je wa Allah kuma kai kadai da maka hisabi idan kaga ka je gaban Allah kai da wani to gaskiya an samu matsala ko dai ka kashe shi ba tare da haƙƙi ba saboda haka zai shaƙe wuyanka ya kai ka gaban Allah ya ce ya Allah ka tambaye shi don me ya kashe ni da makocin da baya kyauta makocinsa zai kama wuyansa ya kai shi gaban Allah ya ce ya Allah ka tambayi wannan makocin nawa menene yasa ya hana ya taimake ni me yasa ya kulle kofarsa ya ƙi dinda taimakona alhali ya san ina da bukata to kaji sai a gyara makotaka ko yawwa dan in ka kaji gaban Allah da wani to matsala ce ta kai ku ka zubar da jinin wani ka zagi wani ka ci mutuncin wani ka zazzagi wani ka zazzage shi ka ci mutuncinsa wallahi ranar alkiyama zai zo ya bi layi zai zo ya bi layi waɗannan kyawun ayyukan naka azuminka tsayuwan yaranka biyayyanka ga iyaye duk wani alherin ka za a dinga ɗiba ana ba su kayi aikin banza a duniya ka sha wuya a iska a gama kuma masu billahi in ba su ƙare ba ka tashi kayan wani ka kwashi kayan wani ka yi shaye-shaye ka je ka zagi wani ka ci mutuncin wani ka zubi da jin wani ka yanka wani ka kashe wani wallahi tallahi ranar alkiyama sai kun tsaya gaban Allah ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون sannan duk shugaban da ya zalunci al'ummarsa a ranar alkiyama haka za su shako shi kawo shi gaban Allah ya Allah a tambaye shi dan me ya zalunce mu kwarai za ka ciya man lokal gamban za a zo ranar alkiyama gwamnan jiha za a zo ranar alkiyama minista kake za a zo alkiyama shugaban ƙasa kake za a zo alkiyama sarkin gari kake za a zo ran alkiyama mai anguwa kake za a zo alkiyama liman kake a masallaci za a zo gaban Allah ranar alkiyama duk wannan rigingimin sai an zo gaban Allah an warware thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun Allah ka sai mana imani na ga dijin ku ya sanyi ne Allahu akbar Allah ka sai mu kyakkyawar kashi bari'us samawati wal ardh أنى يكون له ولد ولم تكن له صائبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ألا شيني مثني قدك نمخومي باب وانا أبن لكي قجر إلي من الله سبحانه وتعالى bayan Allah ta'ala ya gama wannan zai kuma shiga wani sabon faifayi Allah ta'ala ya ce
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
Allah ta'ala ce zalikumullahu wanda ya waɗancan aikace aikacen gaba ɗaya Allahu shine ubangiji shine wani ke faliqul inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrij al hayy min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy duka ya gama wannan wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida wa huwa alladhi ja'ala lakum al nujum allati tahtadu biha fi dhulumati al barri wal bahr wa huwa alladhi anzala min as sama'i ma'an duk waɗannan aikace-aikacen da muka lissafa a baya zalikumullahu me waɗannan aikin shine Allah an gane wannan aiki rabbukum ubangijinku la ilaha illahu babu abin bauta bisa cancanta sai shi khaliqu kulli shay'in mahaliccin kowa da komai fa'buduhu dan haka ku bauta masa shi kadai وهو على كل شيء وكيل للي ألا ميتيا يواني أكل دكا نقومي لا تدركه الأبصار جني باتا إير كر ألا سما ألا جني إير النقطب لا تدركه الأبصار جني باتا إير كر ألا وهو يدرك الأبصار شيني وندجي كنجا نمباينسا وهو اللطيف الخبير ألا شيني قرري wajen sanin dukkanin komai dukkanin abu daki-daki da kowane irin zurfi yake da shi ne ma'anan allafif Allah ta'ala shi ne wanda ya kiyaye dukkanin komai komai kankancinsa Allah ta'ala ya san da shi alkhabir kuma wanda ke kwararre masani wanda zai ba ku labari game da abin da kuke aikatawa waɗannan ayoyi jama'a suna tabbatar mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi waɗannan ababen da muka lissafa gaba ɗaya to tun da babu wanda ya waɗannan abubuwa Allah shi kaɗai ke yi ko shi kaɗai ke halitta ko to ashe babu wanda ya cancanta haɗa Allah da shi a wurin bauta mun gane wannan shi yasa ya ce rabbuku kalmar rabbu me ma'ana ta anan al-khaliqu mahalicci al-maliku mamallakin abin da ya halitta din shine sarkin da babu wanda ke da mulki irin nasa sannan kuma almudabbiru shine wanda ke gudanar da harkan bayi shige da fice mutuwa da rayuwa bakin ciki da farin ciki kowane irin abu da kaga yana gudana a duniya Allah ta'ala shi ke gudanar da wannan abu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يدبر الأمر شنكم يشي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ذاك ألا شيني وانك يججوي الأمر شو قدانا بشأن باي باكي تو شيني ربكم شيني مهلك شنكو شيني نن مملكنكو كما شيني نن مي قدانا لدكا وان شأن دي شافرا يوكو خالق كل شيء مهلك شنكومي فاعبدوه dan haka bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah subhanahu wata'ala mai kiyayewa ne mai bin diddigi akan dukkanin al'amara da dukkanin jujjuyawan dare da rana da dukkanin ana ana ana ana cikin dare hasken safiya ya bayyana ko a zo lokacin hantsi bayan nan a zo lokacin garjin rana a zo lokacin gushewarta daga tsakiya a zo yammaci a zo almuru a zo dare dukkanin waɗannan wace gudanar da su Allah ta'ala shi kadai ne wanda ke gudanar da wannan ina fata an gane wannan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce la tudrikuhu al-absar gannai ba ta iya cimma Allah wa huwa yudriku al-absara shine wanda ke riskan gannai na bayi wa huwa al-latif al-khabir Allah ta'ala shine al-latif wanda yake masanin kowane irin abu komai kankantansa kalmar allatifu sunan Allah ne yana zuwa da ma'anoni guda biyu akwai ma'anan allatifu da sunan mai tausayi ga bayinsa Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha Allah mai tausayi ne ga bayinsa yana azirta wanda ya so amma kuma tabaraka wa sirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ala يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير kaga nan ma huwa al-latif al-khabir Allah shine masanin abu komai kan kantansa in kana so ƙara fassara wannan ka koma suratul luqman luqman yana wa ɗansa wasiya yana cewa ya bunayya ya kai dan dana innaha in takum mithqala habatin min khardalin aikin da zaka aikata ko da gwargwadon ƙwayar komayya ne fatakun fi sakhra da kasance akan wani falalan dutse aw fi samawati ko da kasance a sama aw fil ardi ko a karkashin kasa wanda ba mu iya ganin ta ya ce biha Allah Allah zai zo da wannan kyakkyawan aikin naka sai Allah ya ce inna Allah latiful khabir Allah masani ne na komai da komai komai kankantan abu Allah ta'ala ya kiyaye shi ya san shi ya kuma san yadda yake sannan alkhabiru ne ƙwararre ne wajen gudanar da sha'anin bayi kuma masani game da abin da suke aikatawa kuma zai ba su labari game da ainihin wato abin da suke aikatawa wa fil hadithi baqiyya wa fil hadithi baqiyatu akwai maganin cewa gannai ba ta riskan Allah Allah shi ke riskan gannai wannan bayanin za su zo gobe insha Allah ta'ala dan lokacin ba zai iya bamu mu yi bayani dalla dalla dan a fahimta ba insha Allah lakin Allah ya kai mu gobe da izinin Allah sai mu tsora inda muka tsaya abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka sami kyakkyawan karshe Allah muna roƙon ka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya da mala abubakar shi ma yana fama da jinya Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya da dukkanin masu jinya a cikin mu baki daya da dukkanin waɗanda suka mutu Allah ta'ala muna roƙo Allah ka gafarta musu baki daya Allah ta'ala ka gafarta wa malaman mu Allah waɗanda suke raye Allah ta'ala ka kula mana da su kai musu kai musu albarka ya rabbal alamin ka kare musu zuriyar su baki daya ka kare shiryar da su da zuriyar su baki daya Allah muna roƙonka wannan hali da muke ciki na waɗannan ɗan bindiga masu zuwa suna kashe mutane yanzu jiya an kashe wasu bayin Allah mutane talatin jihar Zamfara bugu guda ana cikin watan ramadana ya Allah waɗannan bayin ka ne masu aikata wannan aiki ya Allah ka rusa su ya Allah ka ruguza su ya Allah duk wanda ya tada wutar fitina a cikin mu Allah ka kona shi da wannan wutar ya Allah duk wanda ke nufin mu da makirci Allah muna roƙon ka bai da makirci sa kansa ya Allah muna roƙon ka wannan yanayin tsari na mugun shugabanci da muke fama da shi a wannan ƙasa tamu Allah ka kawo mana ƙarshen sa Allah ka canza mana shi da mafi alkhairin yanayin tsari na shugabanci ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka mai da mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya mai albarka ka kuma ba mu ikon yin amfani da ita hanyar da kake so ka yarda da ita سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته